الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اطهر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan wannan yawa musulmi fassalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallaci mai suna sa'adin nabi wa fasir radiyallahu anhu a wannan anguwa ta gawon nama cikin birnin sakkwato domin ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma yau muna 23 ga ramadana hijira 1447 wanda yake shine 13 12 ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratul taha yau za mu tashi kan aya ta tisa'in da biyar Allah maɗaukin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما آه الله مروكين سركي bayan ya yi bayanin Musa dawarsa da yadda samu mutanen suna bautar ɗan maraƙi ga irin uzurin da suka bayar wanda hashe ɗan uwansa haruna ya ba da nashi uzuri to bayan musa ya gama sauraren su sai ya dawo ga shi samuri wanda shi ne tushen bautar ɗan maraƙin ƙwale ce fama haɗa buka ya sami riyu menene labarinka ya kai samuri ya aka yi haka me ke faruwa to dama dai bayani ya gabata cewa shi a samuri rajulan min ahali ba jasma wato wani mutum ne daga cikin mutanen da ake kira mutanen ba jasma su mutanen aikinsu shine bautar shanu wanda yake har yanzu wasu akwai mutanen da yake so shanu su ne allansu musamman ya samu su a irin wajen kasashen indiya da makamantansu to shi wannan kamar wadda ya bayani ya gabata yana cikin yaren da ake haifuwa suna jarirai a jefar da su to haka aka jefar da shi wannan allah ya turo jibrilu ya ce jibrilu ka dinga kulawa da shi shi ba bari wai wata mata ko wani mutum ya tsinta ya kai shi gidan marayu ko abin da ya kama da haka allah ya ce jibrilu ya kula da shi domin a nuna maka ba tashin ka ƙarƙashin mutumin kirki ba ba shi zai sa ka zama mutumin kirki ba sannan tashin ka ƙarƙashin lalatacce mutum ba shi ka sa ka zama lalatacce mutum ba shi na akwai wani da ya faɗi wasu abayat wasu baitutuka wanda suke nuna cewa duk dai yadda Allah ya so mutum haka zai zama sai yake cewa wa musan lazi rabbahu jibrilu kafirun wa musa allazi rabbahu fir'auna mursalun yace wanga musa wanda jibrilu ya rene jibrilu ya kula da shi tun yana dan jariri har ya girma gashi ya zama kafiri ga musa ga da ta karkashin fir'auna shi kuma gashi ya zama manzon Allah to shi wannan kasancewa ta yi kabila su bautar shanu suka yi don haka a cikin ransa duk da yake a cikin mutanen musa ya bayyana da musulunci tare da bani isra'ila amma har yanzu a cikin rayuwarsa akwai son bautar shanu wanda kusan da yawa mutum ya musulunta amma barin wata al'ada wadda ya gada iyaye da kakanni sai ta gagare shi ko da ya bar abin za ka da cikin rayuwarsa yana jin da ya son wannan abin to haka musa samu yake sunan shi ana kiransa musa bin zafar abdullahi dan abbar ce ba cikin mutanen bajar maki wani cikin mutanen karma abin da yasa ake kiransa samuri saboda garinsu ƙauyensu ana kiransa samura su za kiransa samuriyu kamar kana sakkwata zai ce ma sakkwaci yi to shi na nuna ya samu samun ɗin kuma ya zan wannan lakabin nasa ko wannan nasabar tashi ita ya fice da ita da ita alkur'ani ya ambace shi musa ce haka ya kai ce ƙala basurtu bi malan ya basuru bihi aini na ga abin da sauran mutanen bani isra'ila ba su gani ba saboda na ga jibrilu lokacin da ya zo domin halakar da fir'auna fa qabaltu qabdatan min athari rasuli don haka na jinko jimke ɗaya na ƙasa na sawun dokin jibrilu wannan shine mashahuriyar magana a wajen da yawa daga cikin malaman tafsiri a lokacin da jibrilu ya zo wajen a halakar da fir'auna din nan to nan ne ya ga inda takon dokin jibrilu ya taka sai ɗibi wannan ƙasa ya jinke ya kulle ya aji a riwaya wadda ibn abi hatim ya fitar hadisin abi amra daga aliyu radiyallahu anhu ce lokacin da jibrilu ya sauko fasa ida ila musa wanda ya dabi Musa ila sama ya haura sama tare da Musa basura bihi samiri wa bainan nasi wato samur ya gani tsakanin mutane fa qabada qawadatan min asr al-fard sai jimko jimke daya na sawun wannan dokin wato wannan lokacin da Allah ya ce Musa ya je ya gana da Allah domin a bashi a taura a wannan rewa ce jibril ne zai ɗauke shi a kan fikafikansa to nan ne shi samu ya ga wannan samun dokin jibril ɗin sai ɗigon nan ƙasa to shi ne samir da musa tambayi shi ba ma haɗa buka ya samu ya ce basar tu bi malan ya fusuru fa qabaltu qabdatan min asarin rasuli ni jimko wani jimkin ƙasa ƙarƙashin sawun wato daga sawun dokin shi wannan jibril din a shi yasa da jiko wannan ƙasa a lokacin da aka jefa kayan ado na bani isra'ila a cikin wuta ya kera su dan marki wanda adda jiki sai jefa wannan ƙasar sai zama ana jin sauti ga wannan dan marki ibnu abi hatim a cikin tafsirin ta ce anna samuri ra'ar rasula shi samuri ya ga wannan manzo wato yana nufin jibrilu fa alkafiru annaka idza ahasta min asri hadha alfarq qablatan fa alqaita fi shay'in fa qulta lahu kun fa kana da ya ga wannan sawun sai rayuwarsa ta nuna masa cewa idan ya ɗibi wannan ƙasar to duk wani abu wanda ya jefa ma ƙasa ya ce kun to abin zai zama don haka sai kin wannan ƙasar a lokacin da Musa ya je a gana da Allah domin a bashi littafi a taura mutane bane Isra'ila suka tattara kayan wannan kwalliyan da adon wanda suka haro ga bani Isra'ila wanda abu matsaya a gare su suka tattara su suka kone su dama zinariya ne da azurfa da sauransu suna narkewa to sai shi samir a ran sai ɗarsa to bare ɗibiwa ga ƙasa ya jefa sai ce mai kun yana jewa sai ce mai kun fakana ijilan lahu kuwa sai wannan kayan adon da aka mai su aka narka suka zan ɗan maraƙi wanda yake yana da sauci faƙala sai ce musu haza ilahu kun wa ilahu musa nasi wa ilahu musa wannan shi ne ubangijin ku shi ne ubangijin musa don haka da tambayi shi ce fada bastuha sai ni jefa wannan ƙasar ya ce wa ka zalika sauwalan linasi haka kawai rayuwata ta kawata ne abinda samu ya bada amsa kenan ni kawai haka rayuwata ta kawata min sai ni haka sai musa ce mai ƙara ce to fa yanzu tafi kai tsaye ta yawo cikin ƙasa fa inna laka ya tabbata gare ka kawai fil hayata cikin rayuwarka ta duniya an ta kula la misaka ka ce babu tabayya mana shi ba a taba shi bai tabawa ai kamar yadda ka ɗauko wani abu ka shafi wani abu na sawun dokin jibrilu to uqubar kanan duniya ya zan baka taba mutane mutane ba su taba ka shine fashaf fa inna laka anta fil hayati an taqula la misasa don haka shi bai bari a taba shi kai ma baka taba shi domin duk wanda ya taba shi dukkan su sai sai zazzabi to kaga ba sai an ce ba kakka taba ba shi gudu yake mutane kan su taba shi su ma mutane gudunsa suka yi kai ya taba su ya ce wa inna laka mau'idan kuma kana da wani alkawali wanda shine zai zo makarshen ka shine ranar kiyama lan tukhlafahu ba za a saba maka shi ba da zarar wannan lokacin yayi to za a koma zuwa ga Allah sannan yace mi wanzur ila ilahika bayan duka wannan ka dubi abin bautan nan naka allazi zalta alaihi akifan wanda ka doge a kansa kana masa ibada wannan dan marakin Musa ce lanu harrik annahu za mu kokkone shi bayan mun kokkone shi summa lanansifannahu fil yammi nasfa sannan za mu sheke shi a cikin ruwan teku shekewa ma'ana gabansa annabi musa ya sa aka zo da marƙin aka ƙone shi aka sheke wannan tokar tashi a cikin teku to kaga shi dan marƙi dai an gama da shi shi kuma samuri an riga an gama da shi don ga hukuncin da an kai masa na cewa kawai ya je ya rinka faɗin lamis sata kan wanda ya taɓa ni ni ko ba zan taɓa kowa ba shi kuma tubar waɗanda suka bauta wa ɗan maraƙin ya riga ya gabata abinda an ka ce sashe su kashe sashe mana waɗanda ba su bauta wa ɗan maraƙin ba su ɗauki makamai su bi waɗanda sun kabauta maɗan marke suna kashe su sai da aka kashe adadi mai yawa sannan Allah kan tubansu yayyaye mun kuta baki daya sai Allah ce innama ilahukum innama ilahukum allazi la ilaha illa huwa kai wanda abin bautan ku shine Allah da babu wanda cancanta a bauta masai shi kuma iliminsa ya yalwaci dukkan komi shine wasu a kulle shi ilma wai abin da ke nuna musa ke musu laisa haza ilahukum ba sun ce ilahukum wa ilahu musa ba wannan shine abin bautar ku shine abin bautar musa to sai musa ke musu laisa haza ilahukum wannan ba abin bautar ku bane innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa huwa kai wanda abin bautan ku shine Allah nan da ba wanda cancanta bautawa sai shi ai ba wani wanda cancanci ibada sai shi domin ibada ba ta tabbatuwa ba ta kamata sai ga wanda koromi ke da bukata zuwa gare shi wanda hada wannan siwan ko shi ne Allah ya ce wasu ya kulle shayin ilma iliminsa ya yalwaci komai wai mana alimin bi kulli shayin Allah yana da sani da komai kamar wadda ya bada labari a surtu talak aya ta goma sha biyu ce a hatsa bi kulli shayin ilma iliminsa ya zagaye komai a cikin suratul jinni ciyayi wa ahasa kulle shayin adada ya ƙididdige ya kiyaye komai kuma ya ƙididdige shi bana ya san komai a suratul saba cewa yi fala ya azubu anu misqala zarra ko da kutankwacin azzarra ba zai fita daga iliminsa ba a suratul an'ami cewa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin sun same yace bai faduwa wace sai Allah ya san da shi haka nan ba wata kwaya ko mi kankantarta wanda ke cikin duhun kasa dan ya ce ko busassa kwace Allah ya san da ita haka a suratul hud yace ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ya alam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ba wani abu wanda ke tafiya ban kasa face arzikin sa yana ga Allah ya san matabbatar da ya san wurin ajiye ta kuma duka komai na cikin ta bayyane wai ma'ana dai ilimin Allah ya kewaye komai shine ma'anar wannan wasi'a kullu shay'in ilma sai Allah ya gaba كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هملا الله ce kazalika kamar haka ne na qussu alayka min anba'i ma kasabaka muke labarta maka muke kissantawa gare ka na labaran abun da ya rigaya ta abun da ya rigaya Allah ce haka muka baka labarin sa kamar yadda muka baka labarin Musa da Harun muka baka labarin Musa da bani Isra'ila bayan Allah ya halaka da Fir'auna to haka duk abun da ya wuce haka muke baka labarin wa qara'ata naka min ladunna zikra hakika mun baka abin ambato na daga gare mu shine alqur'ani mai girma mun baka shi wanda yake wannan qur'anin ko kamar da Allah ya faɗa cikin suratul fussilat ayat 42 la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid shi wannan qur'anin ƙariya ba ta zo masa gaba garai haka ba ta zuwa baya gare shi domin shi ƙur'ani saukakke ne tun daga wurin wani mai hikima wanda abu kake wannan shine mana wa kana ta yana kabila bin na zikira yace man a'ara da anhu duk wanda ya kau da kai daga shi alƙur'anin ma'ana bai yi aiki da shi ba Allah ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to hakika shi wannan mutum zai dauki ainihin wizran wani irin kayan nauyi zunubi mai girma a ranar kiyama man a'ara da anu yana nuhin man kazzaba bihi wa a'ara da an tibaihi amran wa talaba wabtagal huda fi gairihi shi ne wanda kai sa ƙur'ani ya zama ya kau da kai bai ƙur'anin wajen umarni ko hani bai nemi shirya a wajen ƙur'ani ba sai dai nemi shirya wani wuri daban
to wannan lalle shi ka Allah madaukakin sarki zai batar da shi kuma zai shigar da shi tsakiyar wuta don haka ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra a ranar alkiyama zai dauki zunubi mai nauyi kamar wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul hudu wa man yakfur bihi min al'azabi fannaru mu'idu duk wanda ya kafirce alqur'ani daga cikin kungiyoyi to wuta ita ce wadda aka yi masa alƙawari wa hadha amun fi kulli man balagha alqur'anu min al'arab wal ajab kuma wannan ya ga duk wannan alqur'ani ya kai gare da wanda Allah rabawa da wanda ajamawa da ahlul kitabi da wanda ba ahlul kitabi ba domin Allah ya ce a suratul an'am aya ta 19 li'unzirakum bihi wa man balaga domin imu gargadi da shi alqur'anin da wanda ƙur'ani ya kai gare shi don haka duk wanda ƙur'ani ya kai gare to fa huwa nazirul lahu wa da'in ƙur'ani gargadi ne gare shi kuma mai kira ne fa man ittaba'ahu hudiya wanda ya bi ƙur'ani an shiryar da shi wa man khalafa wanda ya saba wa alƙur'anin wa arada anhu ya kauda kai daga gare shi to dalla wa shaqiya fi duniya ya bata ya tabi a nan duniya wannaru mau'iduhu yawmal qiyama wuta ita ce aka wasu alƙawari a ranar kiyama da aka ce ban ara da anhu fa innahu yahmi yawmal qiyamati wizra yace khalidina fihi kuma za su dawwama a cikin wannan zunubin babu taurin kaucewa ba su da wurin da za su kufce ma wannan Allah ce wa sa'alahum yawmal qiyamati himla wannan kayan da suka ɗauka ya muna da gare su a ranar kiyama su kasance abin ɗauka mana ɗaukar nauyin zurfai ranar kiyama to tir da wannan lodi tir da wannan dakon kayan da mutum ya ranar kiyama shi ne ɗauki kayan zunubi Allah maɗaukin sarki ya muna kariya sai ce biya gaba يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا نعم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله يوم ينفو في السور رند ذا أيبوسا أشكن كهو wa nahshurul mujrimina zamu tayar da masu laifi yawma idzin wannan rana zurqa idanun sun zama kore sun zama bulu yatakafatuna bainahum suna boye magana tsakanin su suna cewa in labistun illa ashara ai duk kwana goma na dai kun kai an kai tashar kiyama Allah ce nahnu alau bima yaqulu mun fi sani abin da suke faɗa idh yaqulu amsalahum wanda fi su dama dama yake cewa amsalahum da rigata wanda fi su dama dama ga hanya ce illa bistu illa mun kai duk zaman da kun kai bai wuce ni guda ba wannan haka za su ce idan an yi busan tashiyar kiyama duk dadewar da mutum yayi da dadewar da ya duniya da dadewar barzahu duk gani yake abin bai yi sauyi ne ɗaya ba a game da wannan kahon da za a yi busa a ciki an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene wannan sur din nan yace qarnun yunfaku fihi wani kaho ne wanda za a yi busa a ciki a riwayar Abu Huraira yace shi sur din nan qarnun azimun wani kaho ne babba addaratu minhu bi qadari samawati wal ardi kuso wannan ahon inda ake busawa to ya kai fadin sammai da ƙasa ba wayar nan ƙahon gana na kance kalaji ba bakin wannan ƙahon addara ya kai fadin sammai da ƙasa sama bakwai ƙasa bakwai duk a shimfiɗe su shine fadin fuskar wannan ƙahon da ake busawa eh to to kaji wanga abu da girma ne kusuwa ta yada haka to ina shi girman nashi yunfau fihi israfil kuma asrafil shi zai busa a cikin wannan kafar kamar wanda ya zo a cikin hadisi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu haga cikin damuwa yace kaifa an'amu wa sahibul qarni qadilta kamal qarna wa hana jabhatahu wa antazar ayyub zanna ya zan samu walwala ya zan samu natsuwa ya zan samu jin dadi a cikin wannan duniya wannan da an ka ba ƙaho ya busa ƙahon yana nan ga bakinsa ya sa cikin baki kuma ya daga kansa yana kallon al'arshin ubangiji yana jira a ce mai busa kawai izi yake jira yana nan ƙahon yana nan yana jiran yana kallon al'arshin Allah jiran yake Allah ce busa Allah da ya ce mai busa yanzu yana kwatakwata ɗin duk kowa ya mutu kowa ko kuma haka zata za a yi busan haka ake wallahi kowa na can wurin nashi shagali wani na kasuwa ka busa wallahi waɗe mutu wani na makaranta wani na masallaci wani na ofis to Allah ya kaddara eh ai Allah su ai yana cikin Allah su wa qalu suka ce ya rasulullah kaifa da ƙulu to mazu Allah kai ma kashi ya kato mu ya kamata mu ce ya ce kawai abin da ya kamata ku rinka faɗan hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna shi na mazu Allah ce mu rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa alallahi tawakkalna ya ce wa nahshirul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tada masu laifi a ran nan masu bulun idanuwa ba wai jajjaye ba idanuwa sun zama bulu ai ka san je ido ma da dama dama amma ko da duniya haka ce mutum ga kan da jan ido kawun maye amma dai an saba da jan ido don duk da wani yawa abu ga cikin ce sai da neman jan ido kaga dai an ne nuna jan idon dai wani yanayi na wanda ba a so to ba ma jan ba za su tashi gudu ka ko san duniya on kan duniya ba ka taɓa gani mai gudu mai bulalo idanu ba ina ko wanda gani kila kai da ka dan dade to haka to wannan kuma wani abu da to ai kuma ga rura ko da ya sha gaba take cewa ba can kwaya idan ba ba kwayar idon yake shaha ba don in ya shaha kwayar idon ya zo da yawa kai ila mana huzur kun uyuni min shiddati hammi fihi min al ahwal min shiddati ba wai tsoron da suke ciki shi zai sa idanun su koma haka ya tahafatu na bainu suna koyon magana tsakanin suna rada suna cewa wasu na cewa in labistu illa ashara kai duka kwanan mu goma dai wasu na cewa laƙar kanin da suku fiya ƙalilan wato zaman kwa duniya bai da yawa ashara ta yi kwana goma ne kawai ko abin da ya kama da haka Allah ce na hannu a alamu bi ma ya kuluna mu ne mafi sanin duk abin da suke faɗa lokacin da suke gana wasu na asirin idh yaqulu amsaluhum tariqatan sadda wanda ya fi su dama dama ga yamma na wanda ya fi su hankali zai ce illa bisu illa yawma a duk zaman da kuka yi bai wuce ni ɗaya ba shi ne muddar duniya mana idan an kwatanta shi ga ranar makoma kamar yini guda ne kuka yi domin duniyan nan gabananta wa in takarrarar auƙatuwa wata aka ban layaliha wa ayyamuha wa sa'atuha ka annaha yawmun wahidun wannan duniyar dukkanta duk da lokutan suna ta maimaituwa darrai da yanuka suna bibiyar juna sa'o'i suna taucewa to duk yawan ta gaba ɗaya idan aka kwatanta ta gara da lahira ba ta wuce matsayi ne guda ba wali haza ta ta kasar muddatul hayati duniya wal qiyama don haka muddar rayuwar duniya ake takaita ta ranar kiyama to abinda duk suke wannan manufar su su tunkuɗe tsaye da hujja a kansu ai wai suna nuna ce ai ba mu dade can duniya ba shi yasa ba mu samu damar tsaya muka bauta ma Allah ba saurin an kai ba wuce ni guda ba wai shi suke nufi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya mata wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin kadhalika kanu yufakun wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamuna suratul rum ayat 65 zuwa 56 Allah ce ranar kiyama za ta tsaya masu laifi za su ranke ba su zauna face sa'a guda Allah ce to haka ne ake juyar da su amma wayanda aka baiwa ilimi da iman za su ce kun zauna a cikin abun da Allah ya rubuta muku a rayuwar duniya har zuwa ran da aka yi tashiyar kiyama to wannan shine ranar tashiyar kiyama sai dai baku san haka shi yasa kuke cewa baku dade ba haka a suratu fadir don a nuna masu ba su da ruzuri wanda za su ba su a nan cewa wai ba su dade duniya ba Allah cewa ya awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba rayar da ku ba gurgudun rayuwar wanda ke wasuwa zai wasu wajakum an-nazir kun hurura ta zo muku mana duk wanda ya rayu tun gashin kansa yana baki har ya fari ya fito to ai ya kamata in ana wasuwa ya wasu sai dai Allah ce walakin nakum ta fazuqu fa malil zalimin min nasirin ku ɗanɗani azaba ba ku ba mai taimaka ma azzalumai ya hana azabtar da su haka suratul mu'minun Allah ya ce za a tambaye su kam labistum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka yi a ban ƙasa qalu su ce labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin su ce Allah ayi ni guda muka ko kuma wani sashe ma ne ba ma yi da kai ni ba don haka a tambayi masu lissafi a bi wanda sun karanci mathematic su lisa ba amma ya duba wuce ni ko rabi ba Allah ce illa bisu illa qalilan duk da wanda kun kai kan bai da yawa law annakum kuntum talawda kun kasance kuna sanin haka to da kun yi kokari kun bauta wa Allah cikin san lokacin da Allah ya ba ku ai inna ma kana lusukum fiha qalilan zaman ku a cikin duniya dan kadan ne da kuna sanin haka da kun zabi mai wanzo akan mai karewa wai mana da kun zabi lahira akan duniya sai dai kun juya wato kuma kuka muna na wannan tasarrufin da kuka yi kuka gabatar da duniya wadda ke karewa akan lahira mai wanzuwa sai Allah ya gaba ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نعم فيذرها قاء صفصفا نعم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له نعم وخشئت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
Allah ce wa yas'alunaka suna tambayarka anil jibali game da duwatsu idan an yi tashi alkiyama ya za a yi da su duwatsu shi ne suke tambaya ai hal tabqa yawmal qiyamati aw tazulu shin duwatsun haka za su zo ranar kiyama zan nan ma can ma lahira akwai duwatsu wancan dukin wuri kaza na wancan kaza na wancan na wuri kaza na ko ko za a kawar da su Allah ce faƙuli yansifu ha rabbi nasfa ka ce ubangiji na zai sheke su shekewa ay yuzhibuha an amakiniha wa yamhaquha wa yusayyiruha tasira Allah zai tafiyar da su zai kawar da su daga wurin da suke zai ragargaza su kuma zai tafiyar da su tafiyarwa za ga suna tafiya iska na ɗauka kamar yadda giragizai ke gittawa sararin samaniya haka za ka duwatsu an mai da su kamar auduga suna gittawa sararin samaniya kayan su gaba zama kura su kakkaɓe su zubi don haka bayan Allah ya sheke su fayazaruha zai bar ita ƙasa ƙa'an faƙo safsafa wanda a shimfiɗaɗɗe abinda ake kira alqawu shine mustawil min al-ardi was-sawtu akidu lahu wato fili fallau duka an girgije an rede komi ga ta nan fallau ko ina kana linkawa ba tudu ba rayi shi yasa ce la tara fiha iwajan wala amta ba ha ganin wani karkata ba ma'ana wani rahi a cikin ta kenan wala amta ko ba ha ganin wani tudu ay la tara fil ardi yawma idhan wadiyan wala rabiyatan ba ha ganin rahi ba ha ganin tudu wala makanan munhafidan wala murtafi'an haka ba ha ganin wani wanda yake ya kasa haka ko ba ha ganin wurin da yake ya tudu haka haka Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan da ainihin Ikrama da Mujahid da Al-Hasan al-Basri da Abdahu Ad-Dahaku da dai sauran malamai da dama shine yau mai izin kwaizar waka sassafan la tara fiha iwajan wala amta sai Allah ce yau mai izin a wannan rana idan an fito daga kabari yattabi'una da'iya la iwajan su al'umma gaba ɗaya kowa da kowa da na farko da na ƙarshe idan an fito suna bin sautin wani mai kira wanda ke la'i wajen lahu babu karkacewa ga wannan a yau mai rauna hazihil ahawal wal ahawal idan da suke gani wannan haluluka da wannan tsorace-tsorace yasta jibuna suna karba kira musari'ina ila da'i suna gaugawa zuwa ga mai kiran haisu ma umiru ba da ru'ina duk inda an ka ce ku yi nan sai su yi maza-maza su tafi can to da a ce wannan duniya ne suka bi umarni kawai da za su bi can to lakana an fa zabi umarni ya amfani su anan sai dai can sun bi umarni inda umarnin ba zai amfane su ba kamar da Allah ya ambata a suratu maryama asmi bihim wa afsir yawma ya'tunana ran da za su zo muna a ranar kiyama babu wanda fi su ji babu wanda fi su gani suna ji suna ga duk abin da an ka ce kai tsaye ne haka Allah ya faɗa a cikin suratul qamar aya ta 8 muhudina ila da'i in sun fito daga alkiyama za a gan suna gaugawa zuwa ga mai kira ya ƙulul kafiru na a wannan lokacin kafirai za su ce ha za yawmun asiyar wannan wani ne mai waya halakaske mai waya muhammadu nukabul kurazi ya ce za a tara mutane ranar kiyama a cikin tsananin duhu if saman na a naɗe ta ƙasa a girgice taurari su karire su faɗo a tafiyar da rana da wata kawai ga kowa ɗif sautin kira kawai yake ji wai yunadi munadin mai kira yana ce yana kira ta ku taho wurin hisabi kawai dauraro ake da wannan sautin fayatu na kawai kowa wajen da yake jin sautin kiran ce yake ta samma Allah ce yau mai izin za su zo ga wannan da ake kiran ya tabi'u da da'iya la'i waje lahu babu karkacewa gare shi imam kata da ce ai la yamilu da anu ba su karkacewa su yi wani wuri daban ka ganin idan aka ce to bismillah a taho idan ba ka son zuwa sai an ta an yi sai kai kwana wato an dai ganka amma ka zabi abu suwa da ce la'i waje lahuwa la'i waje anu duka da wannan fasar ɗin ce Allah ce wa kashatil aswatul rahman duka muryoyi sun kankan da kai ga Allah mai rahama kit za ka ji ba mai magana kowa fala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji in ba sautin duka dukai ba sautin tafiya sauka sai yana tafiya kana dan jin wannan sauti na tafiya din shine da kake ji amma ba wanda ke magana sa'irun jubair ya ce daga abdullahi da abbas fala ta zo ila hamsa ay wadawul akadami takin sawun duka duka shi da ke ji a wata wasaran ta abdullahi da abbas ce fala ta smo illa hamsa ay astautul khafiyyu sauti wanda a ɓoyayye wanda ba a bayyanarwa wato wasu malamai suka ce dai kan wacce fassara ta farko shine wadawul akadami sawun kafa wannan sautin shi kadai ake ji kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul hud yawma ya'ti la takallamu la takallamu nafsun illa bi izni ran da za a yi tashar kiyama da rayuwa ba ta magana sai da izinin Allah in an busa kun taso ba wanda ke magana sai wanda Allah ya wa izini magana fa minhum shaqiyyun wa sa'idun a cikin su akwai tababbe akwai mai arziki wato ana nuna maka dai a lokacin da za a yi busa na a fito a ta zama wurin alkiyama ba mai magana da wani ko da na ga wasu manci a wasu ban ka taso ka san nan duniya da taro ya turku ya yi cike ya yi cunkoso in ka gwada ka sai sai ka mai magana ko kuma kila ma in ture da ta yawa kada ka ɗan rika hannunsa don ka kada agaza mai kila in ka yi shi zarafi ko ku a gaji juna to amma can lokacin nan ba mai cewa kowa komai kowa ta kansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tashi tsirara har Aisha radiyallahu anha ke tambayar sa da mata da maza kowa tsirara kowa zindir maza na kallon mata mata na kallon maza yace ina al'amarin ya wuce nan kowane al'amarin sa ya isa li kulli imrin minhu yawma idhin sha'nu yughni kowane al'amari ya isa to ko nan duniya yan tunkuɗe ne ta yi tunkuɗe ne a kada gada gaba ci tafi kadu masu zuwa da wafi su sani in an kai wani irin gumurzu kila wani ma wajen neman kaga za ka waɗi kila mace za ka ciccibo ka riƙa ka waɗi a lokaci ai baka san mace ta ba kai dai kawai so haka dai ka kira ka waɗi to balle irin taron tashin kiyama sai Allah ce ya gaba يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه وأنت الوجوه للحي القيوم
وقد هاب وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Allah ce yau mai izin a wannan rana la tanfa'u shafa'atu ceto baya amfani ba wani wanda zai zo ya ce ni zan wawa ni tsaye abin bai amfani wannan rani illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya wa izini wa radiya lahu kuma ya wa radiya lahu qawla kuma ya da magana sa wannan yana kamar dan da Allah ya ce man zallazi yashfa indahu illa bi ismi ba wani mai ceto a wajen Allah sai da izinin Allah kamar wanda yake a suratul najm wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda da yawa ma malaiku cikin sammai ceton su bai amfanar da kowa komai sai bayan Allah ya bada dama ayi ceton shi ma liman yasha'u ga wanda Allah ya so a ceta din wayar da kuma wanda Allah ya yarda a ceta din Allah shi ke ba mutum dama cewa ni na baka dama ka je ka yi ceto to wayanda za ka ceto ma Allah sai wanda ya da zuciya kai ka ceci wani da wani da wani ba kai za ka yi zaɓi don haka magana wani simo ganin dubba ta taso ba magana wani simo ganin dubba ta taso ba shi na ni ce wani magana simo ganin dubba ta taso ba ba wani magana simo ganin sai Allah ce wani na baka dama ka ce ci suwa da suwa da suwa da Allah shi zai faɗi wannan don haka illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla shi yasa ce da yawa mala'iku a cikin sammai sai bayan Allah ya ga dama kuma ya yarda haka ma a suratul anbiya Allah ce yi wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya yarda a cece shi a suratul sabau cewa yi wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azira lahu ceto bai amfani a wajen Allah sai wanda Allah ya ba dama ya ceta din a suratu na wace yau mai ƙubin ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba a wannan ranar za su tsayu ga rabbul alamina ba wanda ke magana sai wanda mai rahama ya yarda da cewa shi magana to shi ma nan zai faɗi magana wadda atta daidai don haka Allah ya sai yalan ma bai na aidihi wa makarfon Allah ya sa abin da ke gabansu ya sa abin da ke bayansu wala ya heto na bihi ilma amma su ba za su kewaye al'amari Allah da iliminsu a wannan ranar ta alkiyamar za ga wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum duka huskoki gaba dai sun kankantar da kai ga wanda an rayayye wanda a tsaye ga duka al'amura shi ne Allah kowa ya kankantar da kai rannan kowa ya yadda shi ba kowa na ba duk mai gani shi na wani a nan tocen ya yadda ba kowa na ba don haka wakar kaba man hamar zulma to tun da haka ko babu ni na wani to duk wanda ya dakon zunubi duk wanda ya dakon zalunci man hamar zulma duk wanda ya dakon zalunci a nan duniya ya tafi da shi to wallahi shi kai ya tabe shi ko man ya amal min as-salihati duk wanda ya aikata daga cikin ayyuka masu kyau wa huwa mu'minu alhali yana da imani to shi kan fala ya kawo zulman wala hadama bai tsoron a zalunce shi mana a tauye masa aikin da yayi wala hadama haka nan bai tsoron a masa karin abun da bai aikata ba da laifi a ya zo a cikin Buhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shine kuma jagoran ɗan adam baki daya kuma shine mafi girman talikai akan Allah gaba daya a ran nan manzo Allah ya ce zan zo ati ta hatal arshi zan zo karkashin al'arshi wa akhiru lillahi sajidan in fadi ina maiwa Allah ina maiwa Allah sujuda Allah ya buɗe min kalmomin yabonsa wanda yake yanzu ban san su ba in yabi Allah da wannan kalmomin sannan na Allah zai san da shi su kwaye da wuni Allah ya kyale ni nan goshi na ƙasa na yi sujuda gwargwadon ya da yaso sannan ya ce min ya Muhammadu irfa'ara asaka daga kanka wa qul yusma ka faɗi za a ji ka washfa tushaffa ka nemi ceto a baka ceto to nan fa fa yahiddu li haddan sai Allah ya iyakance mi iyakance ce to ceton nan ce ka nema a baka to na iyakance ma ga waɗanda zaka nema mu ceto din fa udkhiluhum aljannata sai in shiga da su aljanna in sake koma in sujuda haka dai zai ta Allah na ce mai tashi nemi ceto a baka Allah ya iyakance wace bakin waɗannan yace zai wannan har so hudu har so hudu ana bashi dama yana ainihin wannan ceto ɗin to haka kuma abin zai faru ga dukan sauran annabawa su ma za a ba kowa gwargwadon waɗanda zai ceta kuma Allah zai iyakance mai su har za a kai lokacin ƙarshe inda Allah zai ce akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min imanin duk wanda adda kwatankwacin nauyin kwaya a zarra na imani a cikin zuciyarsa Allah ce ku fitar da shi daga wuta ya ce za a fitar da al'ummomi masu yawa Allah ce to yanzu ba kwaya a zarra ba wanda yake na da imani gurgudun rabin kwaya a zarra ku fistai nan ma sai a fitar da mutane masu yawa kai har Allah ce man kana fi kalbihi adna adna adna miskal zarfin wanda ke cikin zuciyarsa akwai mafi kankantar mafi kankantar mafi kankantar nauyin azara ku fi sai to gaba ɗaya dai har ya zama duk wanda adda dan tsofanin imani duk wanda yake an fi sai daga wata an mai sai aljanna shi yasa Allah ce ya sa abin da ke gaban su ya sa abin da ke bayan su kuma duka hukoki za su yi kankan da kai a wannan rana kamar yadda Abdullahi da Abbas ya faɗa wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum wanda yake shine raye shine wanda bai kwana shine wanda zai yake tsaye akan kowane al'amari Allah ya ce a ƙarshe wa qad haba man hamala zulma wanda ya da kon zalunci ya kwashi zalunci ya je lahira da shi to Allah ce shi ka hakika ya tabe saboda mi fa inna Allah sayuti kullu haqqin ila sahibi sayuaddi kullu haqqin ila sahibi Allah zai bayar da dukkan haƙƙi zuwa ga mai shi duk wani haƙƙi na wani wanda aga wani mutum to sai Allah ya amshi wannan haƙƙi ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa ba mutane ba har dabbobi hatta yi kusassar shatin jama'a min shatin karna'a har sai an yi ramuwa tsakanin akuya wadda kunduru da akuya mai kaho akuyar da da kaho nan duniya tattuni wadda ta sa kaho tattuni wadda ba da kaho ranar kiyama sai Allah ya sa waccan kaho ya ce tara rama tunin da an kai mata awaki wanda Allah bai ce ku yi bace ku bari ba to ina da mu da Allah ya ce ku yi Allah ya ce ku bari a wani hadisin manzo Allah ya ce a hadisi kun sai Allah zai ce wa izzati wa jalali la yujawizu al-yawma zulmu zalimi ina rantsuwa da girma ta da buwaya na zalunci azzalimi ba zai tsallake ni ba ba yadda zai azzalimi ya tsallake sirati sai ya mai da zalunci da yi shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko kudin ko ai sun ma sun kai matsala wallahi ka ce ma kudin wani yayin so gidan mutum guda na ka ci kayan sa ka ne mai magana kenan kana cewa mana local government wallahi duk dan local government nan kan zalunci kayan local government duk dan local government din lake baka lare sai ka bari mai kansa balle ya ce kana jaha balle ya ce kana shugaban kasa haka kai duk da department an ka baka duk wani zaluncin da kai wannan department duk wanda ya karkashi wannan department wallahi akwai kansa gari kana kiyama sai Allah ya dame kansa duka duk kowa na ciki wallahi duk wanda ya zalunci kowa ne ne shi ranar kiyama bai tsagawa sai an karbi zalunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace iyyakum waz-zulmu fa inna zulma zulumatu yawmal qiyama ka shedin ku da zalunci wallahi zalunci duhu ne ranar kiyama yace kai wal khaybatu kullul khaybati mallaki Allah wa huwa mushrikun bihi tabewa dukkan tabewa shine wanda ya haɗu da Allah yana shirka da Allah domin me shi ma shirkar zalunci ne Allah yake alquman inna shirka la zulmun azim lalle shirka wallahi zalunci ne babba Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati ko lokaci yayi to duk wanda ya aikata daga cikin ayyuka na kwarai alhali yana da imani to baya jin tsoron azaluntai na tauye mai aikin sa ba wala hada ma haka ko a ƙara mai wani mugun aikin da bai aikata ba a ƙara masa don haka kamatu dinu tudanu kamar yadda kai haka za a saka maka duk abun da kai wallahi sai Allah ya saka maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan al-muflis wanda ya tambaye sahabbai kun sun kace a tadaruna man al-muflis kun san wane ne al-muflis suka ce kai wanda bai da kokon dalawa bai da gida bai da kudi bai da hili bai da komi shi da yana nan Allah ga mu gare ka sun ka ce shi a mublis ya ce a ba shi a mublis ba wanda zai zo ranar kiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya zarurta kai duk wani aikin da ake cewa na alkhairi da lada na ya aikata ko da ke zuwa lahira amma ya ci mutuncin wanga ya zagi wanga ya ɓaci wanga ya ci hakin wanga ya ci amanar wannan ya yaudar wannan ya zalunci wannan sai a yi ta ɗebo ladarsa ana ba wa inda ya zalunta har a kai ladar ta ƙari ga sauran wa'inda ya zalunta ko ba a zalake siraɗi sai an biya kowa sai a ɗebo zunubansu gwargwadon zaluncin da ya musu sai a ƙara yaɓa masa kaga shi ba magana wuce ba magana tsallake sirati akai ba kenan to shi da Allah madaukakin sarki ce wallahi duk wanda yayi da kun zalunci a ranar kiyama kawai kika ya tabe zaka wani mun ne sanci zalunci da ana magana zalunci sai mu kama bude da muna kallon manyan mu na sama muna ganin suka zalunci wanda ke mu ba za mu tsaya mu ribi na mu zalunci ba sau nawa za a ce ma an shi ka kai ma wani ka rage wani abu shi ba zalunci na kai ba eto wannan tukunci shi ya gada mai ɗauka ya baka amma dai ko ba a ce lalle akwai fasinjojin za a ba su a an baka dubu ɗari a kawai kace sai na baka ten fasin wannan dai mutuntawa ka kawo min ga dama cikin dadar ne ce ma dauki kaza wannan in ma rabi ne baka wannan ya halatta gare ka amma dai a kai da kace lalle tunda an aiko ka ai wannan da ya aiko ka kana da wani matsayi gare shi yasa aiko ka din wasu abin da ka hausa gare kai kafi aiko ka din don haka wannan ka kawo ma ya ga dama cikin ganin dama wannan kuma yana da cikin babin mutuntawa mutum na an gaba abu ya kawo maka to kaga ya cikin babin mutuntawa kai kuma ka dauki wani abu ka bashi amma dai ba a kayyade maka wace sai ka ba da kaza ko yi maka ba su a gobe wajen litsinan sai a cire ka to su da kalin ya ba ka ga dan bashi abin da kika mai da nubo gaba ko da aka tashi wajen litsinan sai ya goge sunanka kaga kenan abin akwai matsala Allah madaukakin sarki shiryar da mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa da yin adalci a insha Allah nan za mu tsaya fatar abin makaranta dai Allah ya ba Allah daidai kurakure Allah shi yaye muna wannan haɗu ta mu Allah ya mata albarka ya sa ta zo sun jira gari baki daya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh